إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهديه الله فلا مضل له ومن يضل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته duka yabo da godiya sun tabbata ga Allah madaukakin sarki mai kowa mai komai raye da mu ya kama wannan safiya ta laraba wacce take daidai da goma sha uku ga wata na rabi'in al'awwal hijira na dubu ɗaya da dari hudu da arba'in da takwas kuma ta daidai da ashirin da shida ga wata na ga watan takwas miladiya na dubu biyu da ashirin da shida domin ci gaba da karatu da muke cikin littafin umdatul ahkam yau za mu tashi babi na shafi na 41 babu da ya ce babu afdalus siyam wa ghairuhu babi da zai magana akan afdalus siyam wani azumi ne yafi kowane azumi falala bayan azumin farilla bayan azumi na ramadana to kuma bayan shi a duk azumi da ake na nafilfili to wanne ne yafi kowanne da kuma wasu abubuwan da suka shafi azumi a cikin babin duka zamu ci مالك عن عبد الله بن عمرو بن عاص رضي الله عنهما قال لك عبد الله بن عمرو بن عاص يكي تشوا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أني أقول أن باو من زن الله لابارن ناتشي والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما ما إشتو يجي أنفرا من الله تشوا ناتشي نارن سيد الله معناه يا رسول كنا زرنكا azumtar rana gaba ɗaya kullum sai na azumi hakanan kullum zan tashi sai na kiyamun laili ma ishtu yace mutukar rayuwa ta ma'ana har abada kenan har abada zai yi rinka kullum sai ya tashi ya kiyamun laili sannan kuma da rana ya ci gaba da azumi kullum aka faɗa manzo Allah cewa Abdullahi ya faɗa haka فقال فقال النبي صلى فقال النبي صلى الله عليه وسلم دان الله يجي مسا انت الذي قلت ذلك manzo Allah ya sa aka kira ni yace shin kai ne ka ce haka kai ka faɗi wannan maganar wa qultu lahu sai na ce da shi kad qultuhu eh kwarai bi abi anta ummi kwarai uwata da ubana fasa gare fasa gare kai manzo Allah tabbas na faɗi wannan maganar qala sai manzo Allah shi fa innaka la tastati'u dhalik ai ba za ka iya haka ba a ce rayuwa gaba ɗaya kai kullum cikin azumi kake kuma ba bacci kullum da daddare kiyamul layli ai ba za ka iya ba fasum wa afdir ka rinka yin azumi wata rana kuma ka tsona baka azumi wata rana ka dan ji karfi ka yi azumin ka wata rana kuma ka sha ruwa ka ci gaba da cin abincin ka wa um wa nan wata rana ka tashi kai kiyamu lelin ka wata rana ka ka kwanta kai bacci manzo Allah ce kai haka ka rinka haka sai manzo Allah ce wasu min ash-shahr thalathata ayyam yace a wata kai azumi uku a wata duk watan duniya a ce kafin watan daga farkon su zuwa ƙarshe ka samu su kwanaki ka yi azumi guda uku fa'innal hasanata bi ashir amsaliha domin duk wani kyakkyawan aiki da mutum da zai yi za a bashi kwatankwacinsa sau goma in kai azumi ɗaya to Allah zai sa a rubuta maka kai azumi goma ne in kai azumi uku kenan ka kai azumi nawa talatin kaga kai watan kenan sai manzo Allah ce wa zalika mithlu siyami dahr to in ka lissafa duk wata kana yin azumi uku duk wata azumi uku to in ka lissafa zaka ka idan shekara ta kare wata sha biyu to zaka kamar ka azumci shekara guda ne manzo Allah ce to ka rinka haka qultu sai na ce inni la'atiqu afdalu min dhalik sai sai na ce ya manzo Allah ni zan iya yin sama da haka zan iya yin sama da guda uku a wata kala zai manzo Allah ce to fa sum yawman wa afdur yawmaini to shikenan ka zamto kai azumi yau sai ka tsallake kwana biyu sai ka ƙara yi in kai yau sai ka kwana biyu sai ka yi ce sai to ka rinka yin haka da ka rinka huta qultu sai na ce illa fi afdalu min zalik ya manzo Allah zan iya yin sama da haka ma kala sai manzo Allah ce fa sum yawman wa afdur yawman to shikenan kai azumi yau gobe ka huta kai azumi yau gobe ka huta ba dai kar yi tirtir rana kullum ba ma'ana yayi yau sai huta gobe jibi sai yayi maza Allah ya ce fadhalika siyamu Dawud alaihi salam wa huwa afdalus siyam maza Allah ya ce irin wannan azumin kai yau ka sha gobe shine azumin annabi Dauda kuma shine azumi mafi falala ma'ana annabi Dauda shi rabin shekara ke yana azumi kenan wata shida in yi yau sai sha gobe in yi yau sai sha gobe maza Allah ya ce wannan shine mafi falala cikin azumi qultu sai na ce inni la'atiku afdala min dhalik ya manzo Allah ni fa zan iya yin sama da haka fa fa qala shi manzo Allah ce la afdala min dhalik babu abin da yafi wannan falala babu wani azumi da yafi wannan falala wa fi ruwayatin qala a wata ruwaya yace la la asu yace la asuma fauka sauma aki la sauma fauka sauma aki Dawud alayhi salam wanda Allah ce babu azumi sama da azumin dan uwana Annabi Dauda shadiru dahar rabin shekara fasum yawman wa afdur yawman kai yau kamar ka sha gobe na'am wannan wannan hadisi na Abdullahi bin Amru shi yake bamu labari da kansa cewa ya an gaya mazan Allah ya yi rantsuwa cewa zai yi minkan azumi kullum kuma ya sha kuma ya yi kiyamun lailu kullum saboda Allah ya kira shi ya nuna masa a'a ba zai iya hakan ba ba zai iya ba domin jikinka ba yana da haƙƙi a kanka shari'a ba ta zo a kan cewa ka takura ma kanka ba abinda mafi girma da aka ɗora maka shine ka kiyaye farillai daga nan sai kuma ka rike ina fulfulin ka karin kayyana ba za ka takura kanka ba kai jikinka yana da haƙƙi a kanka iyalanka suna da haƙƙi a kanka kamar da manzo Allah ya faɗa ƴaƴanka na da haƙƙi a kanka to da haka kowa ka ba shi haƙƙinsa da haka in za ka yi ibada to sai ka yi ta bisa nishaɗi ba tare da ka takura ma kanka ba idan sai manzo Allah ya sauko da shi har ya zo daidai azumin da ya fi kowanne falala shine azumin annabi dauda ka sha yau ka kai azumi kai azumi gobe haka yake haka yake sannan ya ce masa na farko yake masa idan kayin azumi so uku a wata shine akwai hadisi da ya zo manzo Allah ya ambaci kwanakin da suka fi falala malama suka ce zaka iya a kowane kwanaki a wata ka samu kwanaki guda uku a wata kai kai in kuma baka samu wannan ba to zaka iya ɗaukar kwanaki sha uku sha hudu sha biyar sai ka yi su su ake kira ayyamul biyu kwanakin haske lokacin da wata yake cikin haskensa to sai ka yi su ga kamar yau sha uku laraba kenan alamus sha hudu juma'a sha biyar to mutum zai iya yin wannan wannan shi yafi falala suka ce a wadin azumin wata wata za ka rinka yi sannan ga azumin litinin da alamus na duk wannan na duk sati kaga in kana litinin da alamus duk sati kaga a wata kana da kusan azumi guda na kusan guda takwas ko a wata to kaga to kaga shi ma wannan azumi ne falala a cikin ibadu a cikin nafilfili da ake da su na ibadu babu abin da ya fi waɗannan falala gaskiya in dai bayan ka kiyaye farilla to babu abin da ya kai azumi da kuma kiyamun laili kusanta bawa ga ubangijinsa duk mutumin da yake kiyamun laili kuma yake azumi to lallai rayuwarsa za ta yi bambanci da wanda baya yi gaskiya za ta yi bambanci in ka haɗa in ka kara da na uku yawan karatun ƙur'ani to kuma kai ka tafi insha Allah to lallai waɗannan ibadu yana da kyau mutum ya rike su ya rinka yi amma sai ka yi su bisa nishaɗi da daddare ka tashi ka dan yana fulfulin ka shafa da wuturi haka ba tare da ka matsanta ma jikinka ba haka nan kuma azumin shi ma sai ka rinka samun lokaci lokaci kana yi ko litin da alhamis ko kuma ka ɗau kwanaki uku na kowanne wata din ka rinka yi amma dai yana da kyau a ce mutum ya rinka irin waɗannan nafulfuli domin su ne cikon duk wani gibi da aka samu na farilla da basu cika ba na malici ana abdullahi bin amru bin as radiyallahu anhu mai ba na hadisin ga abdullahi dan amru ne yace kala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam dan Allah yace inna afdha inna ahabba siyami ila Allah siyamu daud alaihi salam azmi da yafi soyuwa a wajen Allah ne azmi na annabi dauda wa ahabbu salati ila Allah salatu daud kuma sallar da tafi kowace soyuwa a wajen Allah na nafila kenan shine sallar annabi dauda kana ya namu nisful laili annabi dauda ya kasance yana kwantawa bacci rabin dare wa ya kuma sulusu to a sulusunsa sulusunsa na tsakiya sai ya tashi wa ya namu sulusu to bayan ya yi rabi sai ya kwanta a sudusu na dare daya cikin shida na dare wa kana ya sumu yauman wa yafdur yauman kuma ya kasance yana azumi yau ya sha gobe na shi ma na hadisin kaman wancan da manzo Allah ya ambata mana cewa azumin da Annabi Dawud yake yi to shine mafi falala a cikin duk wani azumi na nafila da yake shine kai yau ka sha gobe kai yau ka sha gobe to kaga zai zanto zai zanto kullun zai zanto kana yin azumin rabin shekara kenan rabin shekara sannan kuma ga kiyamun laili annabi dauda ya kasance yana yin kiyamun laili yana kwanta bacci farkon dare zai je kwanta bacci in dare ya raba sai ya tashi sai ya kiyamu laisansa na wasu yan lokuta sai kuma ya sake kwanta bacci daga nan kuma sai ya tashi karshen dare na sallar asuba kenan to wanda shine manzo Allah shi ne mafi falala a wajen Allah mutum da yi yana manzon Allah sallallahu alaihi ya fi shi kuma yana kwantawa ne bacci karshen dare ko kuma tsakiyar dare sai ya tashi to shi sai ya kiyamu laisansa har zuwa asuba daga nan asuba sai ya taho ya yi sallah to duk wanda mutum ya dauka duka yayi yana da kyau dai mutum ya rinka tashi yana yin sallar dare sallar dare mai abaci mai falala mai kusanta bawa ga ubangijinsa duk inda Allah zai ambata mutanen kirki a Qur'ani za ka yi ambata su cewa suna tashi da daddare ta tajafa junubuhum adal mawdaji'i allati suna nisanta hakarkari su daga shimfiɗinsu ya da'una rabbuhum khawfan wa tama kuma suna kiran ubangijinsu to shi ne mutum ya yi kokari ya rinka tashi da dare yana yin ita wannan sallah kuma sannan mutum ya kokari ya rinka yin azumi ko da ya yake an abi hurairah radiyallahu anhu qala aw abu hurairah yace awsani khalili rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi thalathin yace masoyi na na karshe yini khalili wanda kafa so duk duniya to yace manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya min wasiya da abubuwa uku siyamu salasata ayyami min kulli shahar ya ce irin yin azumi a duk wata su guda uku duk wata irin yin azumi uku ya samu kowane kwanaki ya yi in kuma abin da ya fi falala kamar da muka mata hini yi waɗannan kwanaki na tsakiyar wata sha uku sha hudu sha biyar in baka samu wannan ba to sai ka samu kowane kwanaki a cikin wata ka yi azumi guda uku wa raka'atai duha sannan ya min wasiya da rike walaha mai sallar wala ita ma wannan sallah ce mai matukar falala bayan kiyamun laili sai ita sallah ce da manzo Allah ce salatul awwabina sallah masu koma zuwa ga ubangijinsu musamman in mutum bai samu baya samun dama ko bai samu damar tashi kiyamun laili ba to kada ya bari wala ta bar shi ita ma lokacin ta yana da tsayi daga lokacin da rana ta dago har zuwa ta je tsakiya da rana ta je tsakiya ba a yin ba a yin sallah a wannan lokacin to lokacin da rana ta rabu amma wanda lokaci ya falala shine suka ce ne wanda hadisi ya zo yake cewa hina lokacin da dan tayin raƙumi ya fara jin zafin rana shine ma'ana lokacin da rana ta dan fara zafi irin zuwa karfe goma zuwa sha ɗaya kaga rana ta dan fara zafi kaɗan haka to wani lokacin shine ya fi falala wani lokacin ya falla amma za ka iya yinta lokacin da rana ta ɗago irin takwas tara haka da duk za ka iya yinta wanda lokacin babu babu laifi sallah ce dai mai matuƙa falala kuma za ka iya yinta raka'a biyu zuwa raka'a takwas wannan su ne aka samu daga hadisai na manzon Allah sallallahu ya yi dan haka za ka iya yinta raka'a biyu ko raka'a hudu ko shida ko takwas to wannan sallah ita ma tana walaha manzon Allah sallallahu ya yi wa Abu Hurairah wasiya akan ya rike ta ya rinka yi na'am sai ce wa an utira qabala an anama na uku shine ya mun wasiya akan cewa na rinka yin shafa'i da wuturi na kafin na kwanta bacci kafin na kwanta bacci me yasa suka ce domin abu hurera yana da daddare yana shagalta ne da da wannan da bibiyar ilimi da hadisai da yajir ga musan arsal yana zauna yana yin haddasu to wannan yake sanyawa ba zai iya tashi da daddare ba to yasa sai manzon Allah ya ce masa to ya rinka yin shafa'i da wutarin sa tun da wuri in ya salla isharsa kawai sai sai tashi sai shafa'in sa da wuturi kafin ya kwanta to haka suka ce malama suka ce to wanda yana wanda ba shi da tabbas ba ka da tabbas cewa za ka tashi to sai kai shafa'in ka da wuturi tun da wuri amma idan kana da tabbas ko kana da kyakkyawan yakinin cewa eh insha Allah za ka tashi za ka iya tashi da dare to abin da ya fi shine ka bar shafa'i da witurin ka zuwa karshen dare ya fi falala domin a lokacin Allah sun ta'ala yake saukowa saman duniya yana shirya cewa ina wanda yake neman gafara a bashi ina mai nema a bashi ina mai kaza to sai mutum ya batta wancan lokacin amma idan ka san ba za ka iya tashi ba to shi gidan sai ka yi sallar shafa'inka da wuturi tun da wuri yasa manzon Allah sai ya yi masa wasiya akan cewa ya ya rinka yin ta na shi ma dai wannan hadisin ya kawo mana falalar yin azumi guda uku waɗannan guda uku da haka yana da kyau mutum ya yi ƙoƙari ya rinka yin su ga sallar walaha ita ma sannan kuma ga shafa'i da wuturi malai ce ana an muhammad bin abbat bin jafar qala sa'altu jabir bin abdullahi yace na tambayi sahabin manzo Allah jabir dan abdullahi an hannabi sallallahu alaihi wasallam an sawmi yawmul jum'ati qala na'am ya ce ya tambayi anas ya tambayi jabir ya ce shin manzan allah ya hana yin azumin nafila ranar juma'a kala na'am sai jabir ya ce eh kwarai waza da muslim wa rabbil ka'aba wa rabbil ka'aba da ya tahi ma ba ya amsa ya ce na'am wa rabbil ka'aba ya ce eh kwarai ina ransaya da ubangijin ka'aba ma'ana tabbas manzan allah ya hana yin azumi ranar juma'a manzan allah ya hana azumi ranar juma'a na gaba zai kara mana bayani yake cewa ana abi hurairah radiyallahu anhu ma qala sami'tu rasulullah sai yaqul la yusuman ahadukum yawm al-jum'ati illa an yasuma yawman qablahu aw ba'dahu abu hurairah ce naji manzon Allah sallallahu ya ce dayan ku kada yi azumi ranar juma'a sai dai in yayi azumi jiya ko kuma zai azumi gobe shine ya azumi kafin ta ko kuma yana da niyyar azumi yin bayan ta ma'ana bai halatta ka ware juma'a kadai ka ce za ka yi azumin nafila ba misali ka ce ka ce ai juma'a wan ai wannan tana da falala juma'a tana da falala don haka zan zan yi azumi gobe ita kadai a wannan bai halatta ka yi ta amma idan misali ka yi ranar alhamis to ya halatta ka yi juma'ar ko kuma in ka ɗauka juma'ar ka yi to za ka yi ranar asabar za ka yi manzo Allah ya samu ummu Salma tana azumi ranar juma'a ya ce mata shin kin yi azumi jiya ta ce a'a kina da niyyar yi gobe asabar kenan ta ce a'a ya ce a'a ki ajiye azumi sai ta ajiye shi to don haka baya halatta mutum ya yi azumi ranar juma'a ka ware ta domin juma'a idi ce ranar idi ce ta musulmi wacce take maimaituwa duk sati ana son ranar mutum ya kasance cikin karfi da domin zuwa sallar juma'a sannan kuma ya kasance cikin farin ciki to in ka tayi kana azumi duk wani ba za a same su ba to amma ya halatta a yi ta idan idan kai idan azumi ne na na ramako misali na ramako ko ba kance ko kuma na kafara duk wannan da ka iya yin sa ranar juma'a din ka ware ran juma'a kai azumin ka na na ramako da wanda ka sha na ramadana ko kuma na kafara ne mutum ne misali ya kashe wani bisa kuskure yanayin azumi to wannan dan juma'a ta wannan duk zai iya yi duk ba matsala to wannan shine an مالك عن أبو عبيدة مولى بن أزهر واسمه سعد بن عبيد سننس سعد بن عبيد قال يتي شهدت العيد مع عمر بن الخطاب يتي ناهل تسلر إيدي تعد عمر بن كتابي فقال سي عمر يتي هذاني يوماني ودن نوقع لكم قدابين إيدي كرم صلى دببا نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيامهما مزعل يا هنا أزمت السوء manzo Allah ya hana azumtar su yawma fidrikum min siyamikum ranar da kuke ajiye azuminku ma'ana sallar karamar sallan idin karamar sallah kenan wa yawmul akhar ita kuma ɗaya ranar ta'akuluna min sukikum sune kwanaki ranar da kuke cin abin da kuka soke kuka yanka na layya na'am waɗannan kwanakin guda biyu wannan an haramta yin azumi a cikin su duk san azuminka kowane irin azumi ne kuma ko na kafara ko na bakance ko na ramako ko na nafila baya halatta a yi sa waɗannan kwanakin ko ka ɗauka ka aikin banza kuma sannan ka saba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ranar idi na karamar sallah da ranar idi na babbar sallah domin waɗannan rana ne na murna da farin ciki manzo Allah yana kiran su ranar ci da sha na haka so ake mace ta ce kasance cikin farin ciki da walwala don haka ba a yin azumi ko da na kafara kake yi misali na kisan kai kana yin azumin kafara na wata biyu na in ranar idi ta faɗo to zaka ɗau- ba za ka yi azumi a ranar ba sai ka bari sai washe gari sai ka ɗora sai ka ci gaba da yi wannan shine don haka waɗannan kwanakin haramci ne mai girma in ji malama suka ce haramci ne babba cewa baya halatta ya azumi a waɗannan kwanakin waɗannan kwanakin su ne ranaku na idi na musulunci ranar da ake biki a da sunan shari'a ranar da ake biki mana za a yi biki a yi murna waɗannan kwanakin su kaɗai ne inda na addini ne da aka ware amma wani kwanakin a wasu kwanaki da za a ware na maulidi ne na waye duka waɗannan ba su da asali a musulunci na haka waɗannan kwanakin su ne kaɗai ake yin biki a cikinsu a musulunci da sunan addini نعم مالك عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يو يو يومين ابو سعيد يجي manzo Allah ya hana azumi kwanaki guda biyu annahar wal fitr ranar layya da ranar karamar sallah wa an ishtimali samma'i haka nan ya hana mutum ya yi ishtima'i samma'i su ishtima'i samma'i shine mutum ya nannaɗe jikinsa ya zanto babu wata kofa da zai iya fitar da jikinsa kamar yadda ake wa gawa ka naɗe jikinka ko ina hannunka yana ciki wannan manzan Allah ya hana mun bayyana mutum ya sanya wani mayafi ya naɗe jikinsa ya naɗe jikinsa ya zanto ko hannunsa ba zai fito ba babu ta ko inda iska za ta za ta shiga da wannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana wa an yahtabi ar-rajulu fi thawbi wahid haka nan mutum ya zauna da tufafi da tufafi guda daya yahtabi a zaman wannan zama na yahtabi ne wannan mutum ya haka amma kuma tufafi ɗaya gare shi irin wannan mutum zai zauna haka ya haka ma'anar tufafi ɗaya shine ya zanto kwarjalle izar kenan kaga mutum ya sanya izari idan ya haka ai tsaraicin sa zai bayyana amma idan wando ne suka ci babu matsala mutum zai iya yi amma mutum ya sa irin wannan da tufafi guda daya to mutum baya halatta ya yi irin wannan zaman in ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da musamman ma ranar juma'a akwai hadisi da ya zo ranar juma'a mutum ya irin wannan liman yana kudu ba kai irin wannan zaman to lalle manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya hana وعن الصلاة بعد الصبح والعصر هكذا ما زال الله يحنى يصلى النافلة بين الصباح دل عصر وانا عشان باي دمي ما كان عكسه شما وانا دي ينا من من حرم سين أزمي رانر إيدين كرم الصلاة دببا نعم سادس لك الشيء مالك عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهم عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يأتي من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار سبعين خريفا maza Allah ya ce man sama yawman fi sabilillah duk wanda ya azumi na rana ɗaya dan Allah ya yi dan Allah ba dan a ce wani yana azumi ba ya yi azumin ne dan Allah to Allah zai nesanta fuskarsa daga wuta tsawon tafiyar shekara arba'in za a nesanta mutum wannan ba karamin falala ba ne ba azumi ɗaya idan mutum ya yi amma fa sai in ya yi dan Allah idan ka yi dan Allah to Allah subhanahu ta'ala zai nesanta fuskarka daga wuta shi yasa a aljanna a kofofin aljanna da ake da su guda takwas akwai wata kofa da ake ce mata rayyan rayyan manzo Allah ya ce waɗanda suke yawaita na azumi na nafila suke yawaita azumi su ne za su shiga ta nan za a kira su a ce aina sa'imun ina masu azumi ku shiga su su shiga ta wannan kofar suna shiga sai a rufe ba wanda zai ƙara shiga ta wannan kofar rayyan din dan haka azumi lallai inda Allah ya azurta ka da lafiya lafiyar ka kalau lalle ka yi kokari ka ribaci wannan lafiyar na ko wanda yana nan yana son yin azumi amma ba lafiyar da zai iya yi ba zai iya ba wani walsa wani kaza wani kaza to in har Allah ya sanya kana da lafiya fes kake to gaskiya kar ka bari a ce baka azumi kwata kwata amma kar kai dai inda zaka takura kanka in ka so zaka iya litinin da alhamis ka rike wannan kawai ka rinka yi zaka shiga cikin waɗancan waɗanda su yi ta wancan kofa ko kuma ka rike na wata na wata a duk wata guda uku nan na tsakiyar duk wata shi ma na mutum ya rike abu ne mai fadala Allah subhanahu ta'ala ya karba mana ya yafi mana سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
Five hours. Take later. Take later.